إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عظم الله أجرنا من النار أما بعد إخواني في الله خطبة اليوم عنوانها واعلم بعد كل عسر يسرا قال تعالى في سورة في سورة الشرح فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال العلماء المعرفة إذا تكررت معنى الأولى هي المعنى الثانية ولكن النكرة إذا تكررت معنى الأولى ليست هي الثانية لذلك كرر الله سبحانه وتعالى المعرفة مرتين والنكرة مرتين لكن هذا يدل على أن اليسر متعدد خيراته وبركاته متعددة قال تعالى في العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يا أخي المسلم لابد أن تبتلى لكن بعد العسر يسرع قال العلماء إذا رأيت الله بدأ يبتليك فاحمد الله فإنها علامة النجاح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من يرد الله به خيرا يصب منه كما جاء الخير نكرة أي من يريد الله به خيرا نكرة وهكذا يأتي الابتلاء نكرة قال تعالى في البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قوله ولنبلونكم بشيء وكذلك والذين إذا أصابتهم مصيبة كلها نكرة كما جاء الخير نكره وهكذا مصيبة نكرة دليل على أن الله إذا أراد أن يبتليك ليس أن تختار جانب الذي يبتليك الله قد يبتليك الله بمرض أو فقر أو حريق أو حادثة أو يبتلي أسرتك أو أولادك بمصيبة وهذا لا يخلو المؤمن عنه روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وصحيح على شرط مسلم وصححه الألباني في صحيحه في صحيح الترغيب والترهيب في صحيح الترغيب والترهيب في حديث ابن عباس أي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في ال- بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئته وفي حديث ابن عباس حديث طويل ومشهور ومعروف قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع ال... وأن الفرج وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا بارك الله لي ولكم في فهم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد يا وانا مسلمي خطبة المتيو بقي دوة شادية وتا na daga shi kusan cikinsa ake shirye-shiryen ayyukan hajji shekara ta 1447 hijira ta manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da 24 ventikata a birnin duniya da lakonkorda kenan na ƙasar nan shekara na 2026 haihuwa ta annabi isa alaihi salam in ya inganta yan wa musulmi unwaninmu shine wa'alam ba'da kulli usrin yusra ya kai dan uwa musulmi ka sani bayan kowane tsanani akwai sauki kowane irin tsanani da zai zo kowane irin bala'i da zai zo kowane irin tashin hankali da zai zo kowane irin abu marasa daɗi kasancewa akwai sauki ko me mai karewa ne Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul sharh yake cewa fa inna ma'al usri yusran ko ka ce yusra wurin tsayuwa shine wannan wanda zaka ji suna ta yusran amma dan a bayyana ma'anan abin amma wurin tsayuwa ne yusra prolongation da compensation ko manta ba عوض عن التنوين يسرى ما كانت يسرا كانت يسرى إن مع العسر يسرى كان يسرا دوم النكرة يعني أرتيكل اندفيني ما لم يتك فلا أقسم ونن فإن مع العسر أكت العسر كسنت ود tare da dukkanin wani tsanani al'usri sai aka kashi article defini al'usri tsanani sai aka ce yusran akwai wani sauki sai aka ƙara cewa inna ma'al usri kasancewa tare da dukkanin wani tsanani kenan an kawo tsanani an kawo tsanani sai aka ce yusran akwai wani sauki domin kaga abu yadda zaman so defini ne ba a san shi ba kenan ba wanda zai ce ma ga irin saukin amma an sanar da kai an ce ma tsanani tsanani kenan ka san tsananin nan dai shi dai ne tsanani tsanani dai tsanani ne amma aka ce wani sauki kenan baka san wani irin sauki ne ba duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya jarabci bawa da wasu al'amurra na tsanani to san cewa akwai sauki za mu kawo abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa daga baya sai mu biyo baya da wasu ababar a ƙasan nan malamai suka ce duk lokacin da ma'arifa ta maimaitu ma'ana farko ita ce ta biyu duk lokacin da artikel defini ya maimaitu to wannan artikel definin na farko shi dai ne dai na biyu ma'anan na farko shi dai ne na biyu amma artikel in defini na kira in ta maimaitu ma'anan farko ba shi ba ne na biyu domin wancan ma ba ka san jawabarantana ka san wancan ka san na biyu wannan yana nuna idan Allah ya jarabce ka a duniya wani tsanani saukin da Allah zai kawo ma alkhairan da Allah zai kawo ma saukin ba wanda ya san shi sai Allah kaɗai kuma ba wai ɗaya bane saukin ba bi ba uku ba domin alal akal abu na farko da mutum yake tsammani in ya yi haƙuri kan wata jarabawa zai samu aljanna kaga samun aljanna ya fi duk wani alkhairi da mutum zai samu a duniya kuma wai in ma ta kai shi ga ya ce ya rasa ran shi kuma abu na biyu zai samu lahiya ko kuma wannan matsalan da yake ciki ya kauye yayi sai kai Allah ya mishi wani buɗi wanda ya yi na da ya rasa wanda in zo cikin bayanai zai ƙara hutawa ya koyan wa musulmi Allah yake faɗa cikin suratu ankabut yake cewa bayan ya buɗe shi da alif lam mim wannan hurufai ne da suka zamanto ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah zaka ji zaka same cikin tafsiri na jalalain suna yana kawo wannan da sauran malamai sai ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah kadai ne ya sama nan wannan yake cewa shin dan adam wai yayin tsammani kawai a kyale shi haka nan dan ya ce yayi imani ba za a jarabce shi ba kawai ka ce kawai kayi imani a yahsabul insanu an yuturka suda kawai dan adam zai tsammani dan ya ce ya yi imani ya ce musulmi ne shi mazama ya ce sunna zai bi mazama ya ce kawai tafarki na sahabbai salafiyanci zai bi kawai sai a kyale ka haka nan kawai jikau haka tiɗiɗi haka saɗaɗa a kyale ka babu jarabawa ba komi ina sai Allah yake cewa haƙiƙa mun jarabci wanda suka shuɗe gabaninku wanda suka shuɗe gabaninsu sai Allah ya yi haka nan don ya tabbatar domin ka ce wai don Allah ya sani a Allah dama ya sani ai alimun ne masani ne ya alamu ma kana wa ma lam yakun wa ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abinda ya kasance da abin da zai kasance da abin da bai ma kasance ba kuma yaya zai kasance kuma a ina zai kasance Allah masani ne sai dai Allah dan ya bayyana Allah ya bayyana da wa'inda suke suke masu gaskiya masu imanin gaskiya da masu imanin ƙarya da kan Allah ya jarabce ka kar ka taɓa ɗaukan cewa wai kawai wai Allah ya tsane ka ne a'a Allah ya yi haka ne hatta yumayyiza al-khabith min at-tayyib ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza al-khabith min at-tayyib Allah bai kasance bai bar mutane akan abin da suke wai su ce imani sun ce za su taimaka addini su ce za su musulunci tsantsa wai Allah ya kyale mutane haka nan a'a sai an gwara Allah ya cakuɗa don a bambance lalatacce daga cikin mai kyau hatta ya mizal khabitha min at-tayyib a fitar da lalatacce daga cikin mai kyau or irane wane ne aka same su ai ana narka su kuma haka ba in an narka su a ciki ake hudda wanne ne original wanne ne kuma jantin to haka duk lokacin da al'umma suke tare an ce addini ake an ce an yi imani an ce za a ba Allah abu manzon tsira na wasu sallam sai ka ga jarabawa suna hutawa a jarabci wannan a jarabci wannan a jarabci wannan dan Allah ya bayyanar da mai imani na gaske kuma wannan imanin mutum ya ƙara tabbatuwa ya koyan wa musulmi Allah yake faɗa cikin suratul baqara game da jarabawa kahin in shiga cikin nan malamai suke cewa wallahi idan ka ga Allah ya fara jarabta ka kasancewar to Allah ya fara sa ka a cikin lissafi Allah ya fara damawa da kai amma kaga kawai sai dai ka ci ka sha ka sa kaya masu kyau ka kwanta kawai komi bai samun ka sati ya wuce sati biyu wata kai komi bai samun ka to wallahi a kada ma muhammada amma kai ne a kada maka muhammada wanda yake nuna Allah bai fara dama da kai ba amma mutukar kai mumuni na gaske ne to ba dama ba za ka taba gushewa da jarabobi kuma jarabobi ta hanyoyi daban-daban manzon isa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam bukhari ya rawaito yake cewa dukkanin wanda Allah ke son shi da alkhairi sai ya jarabce shi man yuridillahu bihi khairan yusib minhu yusib yusib minhu sai ya jarabce shi wannan an ce mai yuridillahu yana daga cikin wayansu eh hurufai wanda suna nuna abu kawai babu wani bambanci ko ma waye man yuridillahu duk wanda Allah ke son shi da alkhairi wannan zaka fahimci din imaninka namiji ne ko mace lattijo ne ko lattijuwa saurayi ne ko budurwa yaro ne ko babba annabi ne koma wanda ba annabi ba in je Allah na son shi da alkhairi wannan sai ka hada kowa ya shiga ciki man yuridillahu bi khair duk wanda Allah ke son shi da alkhairi yusib minhu sai ya dabce shi mu yusib daga musiba ne yusib minhu kaka sai yusib in ka sai yusib jibisin ka lalata yusib asaba yusibu yusuf musiba sai ya jarabce shi wallahi sai ya jarabce shi kenan wannan in Allah ya jarabci wani kale ga wai Allah ya tsane shi a ka'ida ce in dai kana kan gaskiya a bambance akwai wani abu wanda ka tabo wani ne ya ma muguwa addu'a ka zalunci wani ya barka da Allah ko ya ma Allah ya isa ko ka zalunci wata ko ka ci amanan wani to sai Allah ya saka ma wannan a abana ake nihi ba kai wanda kana kokarin kula da addini kana kokarin kiyaye dokokin ubangiji kana daidai naka sai Allah ya jarabce ka kaka ce yanzu ni da ake sallar jam'in madani kullun ni ne sahun gaba sallar daren nan ma ba sa bari na karatun qur'anin nan ma kullum ina yi ko kuma din a sati ina samce qur'ani ko kuma a wata ko kuma dan sadaka nan ma da ake badawa ni fa ina badawa amma a ce kaza same ni kaza same ni a wannan alamu ne na Allah yana son ka kada shedani ya zo ya rika mana gadar dare ya rika mana gadar dare yana sa muna fada muna halaka dan na fasewa da dama wallahi yawmu mu kawai daga Allah ya jarabce mu ko sai mu rika ganin kama Allah ya tsane mu ne sai mu rika ganin kama Allah baya son mu ne sai mu rika ganin kama wani laifi mu kama Allah sai kaje mutum yana cewa Allah laifi mi nama Allah laifi mi nama subhanallah Allah ba a tambaye shi abin da kai dai ne za a tambaye ka me kai me yasa kai kaza la yusal amma yaf'al wa hum yusalun kai ne za a tambaye ba a tambayan Allah Allah da me kai kaza domin Allah ya san me yasa yayi wannan abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa game da jarabawa wannan sai ya jarabce mu duk wanda Allah ke son shi da alkhairi sai ya jarabce shi sai Allah yake rantsuwa a cikin suratul baqara aya ta 155 yake ta wala nablu wannakum bi shay'in wallahi sai mun jarabce ku da wasu ababe da wani abu domin wannan lam lam kasance literature wanda suka san literature ulama lugha wa lam lam kasance kuma ga nunu nunu tawkid wanda yake nuna tabbatin abu wala nablu wannakum Allah ya kare ana muna muna college wani abokin mu lokacin da muka zo darasi na wannan fi'il mudari wanda yake daukar nuni tawkid لأدخلن لأذهبن لأجلسن ولنبلونكم nunu taukidi ya ce ko wurin dan baka ga hanyar an yi haka ya ce to nunu taukidi ce Allah ji kaka ya rasu to wannan yake nuna wai ba wasa ba ne abin yake nuna tabbaci wallahi sai mun jarabce ku Allah yake faɗa haka nan da wani abu sai kafi kuma shi ma article ne fini da wani abu bi in wani abu daga cikin ababe na tsoro da yunwa ka ga tsoro kawai ka ba ga kasashen mu yanzu Najeriya Niger Burkina Mali ina ne zaka ga kawai tsoro ƴan ta'adda sun bujiri mutane wayansu suna nan bancin ‘yan ta'adda kuma ga bardi su ma, wanda za su zo gidanka ne su jiro, ko kuma akwai ‘yan kwanta-kwanta akwai ‘yan tashi-tashi, ‘yan kwanta-kwanta kana tahiya a tsare ka ce kwanta-kwanta a amshe duk abin da kuke da. Akwai ‘yan tashi-tashi kana gidanka a kwanta a sada ka, a sai ka kawo abin da kake da, a kwashe duk abin da ake kwasa, a yi ɓannar da za a yi. Wannan sai jarabawa ne, idan ya same mu yaya zami ɗaya kenan na farko tsoro ga kuma yunwa za ga wasu wurare akwai jarabawa abinda za a ci ma yana gagara ko kuma ababen da tsada wanda duk jarabawa ne na ubangiji subhanahu wata'ala da yunwa akwai tawaya na dukiya dukiya ka ga dawa na ana babban mai kuɗi ne alhajuwa ne ai da garin wane garin nan ko a ƙasar nan ba mai kuɗi kamar wane amma ka ga dukiyar jin tawaya kaza ana da alhada tsohon mai kuɗi ne in ka an ce tsohon mai kuɗi ne to yanzu ba mai kuɗin bane kuɗin ya, ya babu ko ya rabu to dole yana cikin jarabawa tawaya na dukiya tawaya na rayuka mace-mace kaga wane mutu kullun kadiba yana yantala har ya kai yanzu irin da ake binnan mutane ma an shaje ga zahira na ga mutanen an cika wancan an rihe an komo wancan an rihe an sai bayayya ake wanda mutane a nan wurin nace san hukumar mu su yi kokari wannan wanda ake yin ginin wannan a zo a yi ma kabari simante ko a yi karole yadda ka san mutum an sa shi a gidan shi kamar zai yi wani biki wannan ababen suna hana kabari a samu flat yana hana yana sa kabari ya ciki a yi kokari irin wannan ababen a sassaƙe su tunda ba ya zo bane wai wai kullum ya zama to yana nan shi ma hawa wani ne a wurin aka zo aka binna shi an zo an yi simante an yi karole yaushe zai bar wuri wani a zo a sa shi wurare sun cika wuri ya yi kaɗan wasu sun zo sai su zo su ta wasu ababe wanda haramun ne wani a musulunci Allah ya taimake mu kaga rayuka ga sunan suna ta mutuwa ana ta samun tawaya na rayuka da tawaya na 'ya'yan itace na gona da jardan da wane ne za ga duk ana rashi abinda ake samu a da yanzu ba a samu to duk wannan abin idan suka samu mutum da sauransu ma wai zuwa za ka yi kace wurin bukaye sai ‘yan ta'adayen sun dame mu wurin bukaye za a sai ko wurin malamin tsubu wane na bai da lahiya rishin lahiya ya same ni ni karan kaina misali ko ya sami ‘ya'yana ko ya sami walina ko an man gobara abin ala kiyaye kamar yadda ya sami ‘yan uwanmu nan marce dole biya daga cikin uwa wanda wayansu daman bara wata ne ko bara sun yi gobara kuma bayan ta sake da sauran wurare irin wannan ababen in ya same ka shin zuwa za ka yi ka kai ƙaran Allah ka je wurin boka zai ma magani ko wurin wani malamin tsubu shi zai iya ma magani akwai solution mu musulmai ne akwai hanyar da muke bi akwai wanda muke alfahari da shi akwai wanda ba mu da kamar shi Allah subhanahu wataala wallahi ba mu da kamar Allah kun babu ba mu da abun koye ne sama da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan idan abu ya same ka ka koma ga Allah wanda ya koma ga Allah sai Allah ya ce wa bashiri sabirin ka yi albishiri ga waɗanda suke masu haƙuri ka yi albishiri domin abdulsalam wace ta abin ƙwarai ake wa buɗa daga aihuwa sai aure sai labari mai ƙara mu in ba manta ko ba haka bane kenan duk kaji an yi buɗa albishir kenan to abu ne na ƙwarai Allah ce wa bashir sabiri ayi albishir ga masu haƙuri su wane ne allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda idan wata musiba ta same su ta suke su ga Allah suke daman daga Allah suke kuma ga Allah za mu koma mu daman daga Allah muke duk wani arziki da menene da ka sama daga Allah ka sama Allah ne ya baka kuma ga Allah za ka koma makoma tana da Allah in kaga ire-iren wannan su ne suke da tsira da rahama in kana neman shiryayyu in kaga irin wannan kawo ka kawo su in an ce ku kawo shiryayyu babu kamar wanda zai mai da al'amari su ga ubangiji ya yi tawakkali ga Allah tawakkali ga rayayyen da bai da mutuwa kawai ka ce ka yi imani kawai a kyale ka haka nan أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا shin wai kowane mumini kowa zai ce ya yi imani kawai ya shiga aljanna sakat haka a kyale shi kawai kowa zai tsammani wai ya shiga aljanna haka in Allah ce ina bai yiwa wannan shine jarabawa wannan shine ibtila'at wannan shine abinda Allah yake wa mutum dan ya kara sa imani yayi karfi saka ne mutum zai samu takawa wannan wanda aljannan nan ba mai shigar ta sai mai takawa ba ita ce wanda Allah yake ta tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا تتي والعاقبه لمن تتي للمتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا wannan ita ce aljannar da muke gadan ma waɗansu daga cikin bayanmu wane mai tsoron Allah a taƙi to irin wannan jarabawan amma wannan ka jure amma wannan ka jure amma wannan ka jure sai ka zama to mai takawa ya koyan yan wana musulmi duk irin abin da zai same mu mu yi kokari mu tsaya ga Allah duk irin abin da zai same mu mu jure wallahi tallahi idan kaga Allah yana ma wannan jarabawa kai ko baka baka mutu ba ka tabbatar cewa nasara na zuwa kada mutum ya tada hankalin shi ya dauki cewa kamar Allah ya tsane shi kamar Allah ya manta da shi yana kaza yana kaza yana kaza wallahi wannan alama ne na Allah na ya kai dan wani musulmi ya ce ‘yan uwa ta musulma da haka mu kama jiki sai a can kun ga can wurin Allah ta bi shay'in da wani abu aka wasu na kira a cikin aljafi ne kuma ya ce wallazi ne za a sabatu musibatun wanda wata musiba ta same su shi ma a cikin aljafi ne shi ma san ya ce man yuridillahu bi khairan duk wanda wani alkhairi kenan Allah shi ya san wani irin alkhairi ne zai sa ya sare ka kai ba za ka ce wai kaza kaza a'a Allah ne ya san wani irin alkhairi khairan wani alkhairi idan Allah ya so wani alkhairi ya same ka kuma haka jarabawan Allah ya san wata irin jarabawan zai tsoro ma ba wai sai wanda ka zaba ba domin akwai wanda zaka ga dan shi ya rasu sai ga akwai wani wanda yake ji da shi daga cikin 'ya'ya sai ka kawo Allah ya kashe shi ya bar mashi wani dan iska ko ba ka bane sai ka ga wata wadda ba ta jin magana in ma ta bi da gare shi wannan kullun gallaza mishi take tana ba su wahala wala sai Allah ya kashe alkirki ya balla lalataccen nan canja ma zai san sai ga tana nan tana gallaza mishi ta wulakantar da shi ta wulakantar danginta ƴan uwansa uwayensa ba su da daraja kuma shi bai iya ruwa da ita ta zamanto me ake cewa kadangaren bakin tulu shi bai huto waje ba kuma ka jehe shi ya fada ciki to irin wannan musiba iri iri daban-daban in Allah ya jarabce ka ka koma ga Allah addu'o'i ibadan nan kakka wasa zaka ci nasara insha Allah manzon ila annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Hakim Imam Ahmad cikin musnadikinsa Imam Tirmidhi cikin sunanikinsa Imam Hakim cikin mustadrak kuma akawo shi akan sharh Muslim kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin sahih targhib wa tarhib hadisi ne daga Abu Hurairah hadisin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa bala'i ba zai taɓa gushewa ba ga mumuni da mumuna jarabawa ba za ta taɓa gushewa ba ga mumuni ko mumuna ga karan kansa a jikinsa kenan ɓangaren jikinsa abinda yake da alaƙa da kwarkinsa gangan jikinsa ko dukiyansa ko shi wani jirgin laya same shi ko wani abu ko wani aksidan ko wani abu dai ko dukiyarsa kaga gobara ko yayi wani asara ko a yaudare shi ko a yi sata ko a yi wasu ababe da dukkan wanda yake shahon dukiya kai ko ga ɗayansa to wannan abin ba zai taɓa gushewa ba kudi ba ba zai taɓa gushewa ba la ya zalulu bala bala jarawa ba za ta taɓa gushewa ba gawa ga mumuni da mumuna in dai kana mumuni to ka shirya kaka ce wai so kake kawai kullun ka je ka normal a in dai kana mumuni kawai ka shirya domin da shi ne za a samu aljanna sai ya ce wannan abin hatta yalqa Allah abin nan wannan ya zo ka cinye wannan ta zo ka bige wannan jarawa ta zo ka bige wannan ta zo ka bige haka wannan ya zo ba za ka taɓa rabuwa da wannan ba har sai ka haɗu da Ubangiji, hatta ya Allah wa ma'alaihi min khati'atin ya zamanto mutum ya koma ga Ubangiji ba shi da wani kurakurai. Allah ya gafarta mishi dalilin haƙurin nan, shi yasa Allah ce wa bashiri sabiri, albishiri ga masu haƙuri. Shi ne daga kuma cikin hadisin da Abdullah bin Abbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai nasiha yana ƙarami sai yake ce mishi wa'alam ka sani annan nasra ma'a safar duk in ka ga nasara fa to sai da haƙuri fa duk in ka ga mutum ya yi nasara sai da haƙuri kowa ya san wannan sai ce wa annan faraja ma'al karbu kuma duk in ka ga wani farin ciki ya zo an yi wa mutum an yaye wa mutum wani damuwa to kasancewa akwai damuwa da ɓacin rai da bala'ai da suka kasance a bayan ba za ka ga mutum kawai yana cikin rayuwar shi mai kyau ka ce muna zuwa kuna zuwa ina ka san wahalar da ya ci can baya kafin ya samu wannan daɗin muna zuwa Allah ya taimake mu wa anna ma'al usri yusra kasancewa dukkanin tsanani akwai sauki tare da shi in ka ɗauki duk wani mai kuɗi a wani gari ko wata ƙasa wani in ka tona wala sai da ya rika sai da goro akwai wanda tun ana ba mu labari sai da ya rika sai da goro akwai wanda yala yala wannan haka suka rika yi akwai wanda lokacin kalanzir wannan petrol shi suka rika saidawa akwai wanda mai wannan wannan na sha su suka rika saidawa Allah ya taimake su kai sama in ka zo bangaren functionary wanda suke aikin gwamnati walla akwai wa'inda takalmi suke yi na wani karto na karto zahirana wani yana ce mana duk tsaya suke yi inuwa daga wannan inuwa zuwa waccan inuwa ba su da takalma in suka taso daga ikwal suka ruga da gudu sai sun je can sai su tsaya sai su tsaya in sun wuce sun wuce tukon sai su ruga da gudu su je ta gaba a haka in sun dawo in sun dawo daga ikwal wani yayi karin sahe bai samu sai na dare wani karin ma daman shi wannan awwal ma rubu shi daga cikin rukunansa daman shi ba ma kari kari wannan bai cikin ajanda bai kari zai tsayi ikon wahalhalu iri iri kaya kaya ba ma zance kayan tsundumkewa ne ake yi ba mu irin na yanzu ba dan lakon sai kwamban ƙarya malam malam mulki yake cewa din ka ga dan lalibi ya cika kwambo to wallahi an ka tona ya farkin ma bai san kuri ba Allah kuma wallahi wannan a je hankali ka gani wata formula ce wanda ta zamanto ɗan kiyabil ba wanda zai kiya da ka lura mutum ya cika kwambo ko mace ce ta cika kwambo a yakon cikin wannan matan nan wala in ka tona ba san komi ba kuma wala mun sha ganin haka nan Allah ya taimake mu duk in ka ga dai tsanani duk ka ga wani ya samu sauki ka san cewa sai da ya sha wahala kan wani abu Allah ya jarrace ka da wani abu ka rika kuka kana ce Allah ya tsane ka Allah bai naima Allah wane ne wane ne ni ina kaza ni ina kaza wallahi kasancewa Allah bai manta da kai ba kuma insha Allah alkhairai na zuwa insha Allah buɗi na zuwa da ka ƴan uwana ƴan Niger ƴan uwana wanda suke makwabta in Allah ya yarda Allah zai kawo mana canji ba ma tsaya akan haka nan ba ma tsaya cikin wannan kaskanci da wulakanci da ɓatin rai da ababe na takura da kuntata in Allah da Allah zai kawo mana nasara duk wanda suke bin mu da mugayen ababe Allah zai mana maganin su Allah ya taimake mu ya tsare mana imaninmu kuma ya ba mu ikon cin jarabawa duk irin jarabawa da za ta zo Allah ba mu ikon cin ta Allah ya tsare mana imaninmu Allah ya kare mu Allah ruha mana asiri kasan mu ubangiji Allah ya tsare mana kasashen mu Allah ya tsare mana kasashen mu shugabannin mu wanda suke son yin aiki wurin taimaka mu kasa Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara Allah ya sanya musu tsoron Allah cikin zukatansu Allah ya ƙara ba su fahimta wa'inda suke son murkushe talakawa da zalunta Allah ya karya su din girman din girman mutum din matsayinsa din kimansa ubangiji Allah ya karya shi yanzu Allah ya karya fir'auna da hamana da karuna kowaye Allah ya karya shi Allah lalata shi Allah dora mai rashin lafiya wanda za ta hallaka shi duk kudin da ya sama ta kare a nan Allah ya ruha mana asiri ƴan kasuwa mu Allah ya taimake su wanda suke hazuwa da wasu jarabawa na gobarar nan Allah ya mayar musu Allah ya mayar musu Allah ya mayar musu Allah shine ya jarabce su da wannan Allah ba su abin da suka rasa matasan ubangiji Allah ya tsora su kan turba na gari Allah ya sa su zamanto jagorori na kasashen mu akan adalci da musulunci Allah ya ba su ababe ne ya ba su basira da hazaka da fahimtar duk wani makiri duk wani azzalimi duk wani fitinanne duk wani masharranci da zai zo ya shigo da wani ababe cikin kasashen mu Allah ya taimake su Allah ya hore musu ya ba su nasara kan jarabobi da suke yi ƴan uwanmu uwayenmu Allah ya taimake su ya ba su haƙuri game da tarbiyya na ƴaƴa game da tarbiyya na yara ‘yan kasuwanmu, ma'aikatanmu da sauransu gabaki ɗaya, Allah ya taimake mu gabaki ɗaya. Allah ya tsare mu ya tsare ƙasashenmu, ƙasashen musulunci, ƙasashenmu na musulmai, inda ake zalunta ‘yan uwanmu, Allah ya taimake su, Allah kai kaɗai ne za ka iya maganin wannan fitina. Allah ba wanda ya gagare ka, duk wani shaidani, Allah bai gagare ka ba. Allah in sun gagare mu, Allah ba su gagare ka ba. Allah ya taimake mu. Allah ma izzil islam wal muslimin, wa zilla shirka wal mushrikin, wa damir a'daka a'da din, wa sun ibadaka al muwahhidin, wa qaw hazata bin ya rabbal alamin. Allah ma amina fi awqalina وأصل أئمتنا ولاة أمورنا اللهم فرج عنا همومنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك إليك أنبنا إليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك كحمل مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله